إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يقدر الأرم مركز أهل السنة والجماعة وعندك يقول كرفدا أبن دمغرا جمهورية بجر يومنا ثلاثة biyar ga wata na rajab hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha shida ga watan farko dubu biyu da ashirin da hudu yau insha Allah za mu yi darasi na bakwai cikin littafin fikin sunna na sai da sabik insha Allah darasi na bakwai za mu insha Allah kayan nan akwai tambaya guda biyu ɗaya yana cewa ruku'i na manta a cikin raka'a me ke kaina to shi yan wabarin irin wannan rukuni ko kabar fatiha misali a raka'a ko kabar ruku'i ko sujada dai wannan abin da ke rukuni ne sujada ƙabli ko ba da ba sa gyara su dole ka kawo wannan misali idan ka bar ruku'i ka tuna bayan ka yi sujada sai ka take tasowa ka komo ruku'i ka yi ruku'i to kan ka je ka sake sujada in ka ƙare ka sujada ba a salam idan ko misali a raka'a ta biyu ka tuna a raka'a ta farko ka bar ruku'i to sai ka mai da raka'a kar ta biyu ta koma raka'a ta farko wacce haka barka tunda ka bar ruku'inta haka ne abin da za ka yi kuma ka kare yake sujada dai ba da salam sai shi kuma wannan yana tambaya menene ya manta karatun sura a cikin raka'a ta inda ake karatun sura tunwa masala ta manta karatun sura abu ne da saɓani na abin da shahara fikin malikiya iya cikin abin da ake an gabar karatun sura za ka sujada ƙabli kamar suna ga cewa kashe mamman nawon ya kawo cikin shan musulun wannan babu wani dalili wanda ya karho yin haka ganin akwai ruwa cikin sai musulun wanda a cikin abu huraira ya kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara al-fatah kitab qara jazatu wa man zara fa huwa khair ko qara ma'ana dole ma'ana hadisin cikin sai musulun hadisin ruwa take lafazi biyu zo da shi cewa duk wanda ya karanta fatiha ta kitab sallar shi ta yi wanda ya kara kara ladani kan wannan kaga kenan ba da da bai kawo bane inda ko ta kabili kan barin sura to idan abin abin da yake sunna irin abin mutum ba ta mantuwa ba ka kabari kurin shi amma har ka mance kabari gaskiya ka dawo da wancan magana babu wani magana kabili akan wancan dalili wallahi ala insha Allah darasin mu na bakwai ganin a darasin mu na ƙarshe na shidda mun shigo maganar annajasa annajasat ko annajasa annajasa najasa ce shine kazamta wadda take wajibi musulmi ya kaurace mata ya nisance ta kazamta amma kazamta akwai ta daura ce mace za ta ga maka yanzu me ake kira da najasa ba dukkan kazamta ba take sunan najasa bayan da kama dalilai na ƙur'ani na tabbatar da umarnin tsarkake tuwa daga najasa yanzu yau darasinmu na yau zai magana anwa'un najasat anwa'un najasat kaloluwa nau'ikan najasa abinda ke sunan najasa kala nau'in dami-dami take matsayin najasa muka ce duka magana ce ake ta ibada idan aka ce kaza najasa ne kenan sallah ba a yin sallah da shi in taba jikinka dole wuri uku din mai sallah ya tsarkake su daga najasa abu uku gangar jikinka tuwarka da inda kake tsaye kake aje goshinka a sallah wannan wurin uku dole a samu tsarki a kansu matuƙa kana tile kana da iko wannan shine kaidi na wajibtar gusar da najasa da sharaɗi biyu ne alƙudura ma ta zakur kana da ikon gusar da najasar kuma kana tuni ba kamance ba kina kan haka mutum ne gashi ya tabbatar da najasa a jikin shi amma akan gado ke rashin lahiya kana jiya ba ka damar gusawa daga wannan gado kaga wannan ko menene ko kashi ne a ƙasa ko tsari ne babu wajibcin a ce ba kai sallah ba ko dole a a nan ba ka iyawa ya kai sallah a halin da kake ciki an ɗauke maka wajibcin kusan da najasa don baka iya ba wannan shi ne kini ƙudura kana da iko kusan ta kana kallon ta amma baka iya kusan da ita wannan sharaɗin babu shi ba ta zama jinkanka ba haka kana tuni iya umarci a jikina da najasa na ganta kayan in wanke sai na shiga sallah sai bayan sallah na tuna ashe sallah kaza da ni da najasa a jikina to wannan wajen jam'u din sallar da aka yi da najasa bayan sallama aka gani wannan sallah ta sha ta huce ba a rama ta duk da masaba ta malikiya ta suke a adafin wakati wanda ya sallah da najasa da mantuwa ya sake inda sauran lokaci wannan wanda ya san fikin ƙa'ida ta fikin malikiya ko a malikiyar sake wani ba wajibi ba ce inda ke wajibi ta suke a da abadan alkata suke sake har abada inda wajibi ce zama gaskiya wajen jamhur suna kan cewa ba maganar sake an ta wuce duk da shi wanda karanci izina zaga ya ce kanatar hadasi ko khabas cikin sai ce ibtida'an wa dawam shi ya raba khabas da hadas aka ce tsare da khabas daban da na hadas na hadas kamar rashin arwala ko rashin sarki da janama misali khabas shine wurin da kake sallah ko gangan jikinka ko tuwanka to sai ce ibtida'an wa dawam shi mai iziya haka yace yace ibtida'an wa dawam tun farkon sallaka har karshe sallama ka a sami najasa a jikinka kama wannan malamai da dama kuma da dalilai sun ture wannan magana menene ruwa ya karara a sarar sunan iman sai ma guda ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah a cikin sallar wanda asali magana ce da takalmi sabai suka ga ya kusa ya huda takalmin shi ya ci gaba da sallah su ma duka suka hudu nasu kanin bai su bayanin koyi ba saboda biyayya suka hudu nasu bayan sallama ya tambaye su ma hamala kuma ana da kayan yare me ya doke kuma na me yasa ku ko ka yadda ta kalmi suka ce ya rasulullah mun ga kauri na gama muka wuri namu yace ni ma jibril ne ya zo mini malaka jibril ya zo ce mini a cikin takalman nawa akwai kazamta akwai najasa shine ne hudar su nan duk da mun dai magana ce na zamu zo kanta ta maganar ya ce ga wannan don da zo masallaci dai zaka zama inda najasa a diba an babu in akwai ya goge ba sai wanke mai sallah cikin kayan shi shi da na almuhim kaga ai annabi sallallahu yayi wani bangaren sallah da wannan takalmi amma bai sake sal bai sallah bai sake sauran sallah kuma da farko ba ci gaba yayi kurin kanari yayi wani bangaren sallah da wannan takalmi haka ne shine hujjar suke cewa kenan idan ka tuna kurin ka hulda an wanda bata gusuwa ce dole ka cire sallah ka je ka wanke shine kuran magana kiran shi ne ake kiran kiran wannan ababen zai gaya maka abin da ake kira da najasa shi ne zai gaya maka annuwawun najasat kalolin najasa sai fara da almaita magana musu da abin da yake musu shi ne gaba musu najasa ne yake maka bayanin mai maita shi almaitatu wahiyya mamata hatufu an fiye duk abin da ya mutu ba yanka ba yanka aka yi don a ci misali ita ai mun gina tazkiya abin da aka ne mutu ba ya mata tafsir haka fa an fi mana ba tare da yanka ba wa yulhaqu biha ma quti'a min al-hayy ana gama abin dabbar da abin da ba a yanka musu kenan ana gama shi da abin da aka curu daga jikin mai rai mana dabba mai rai aka turo wata gaba wani tsoka wani nama wata gaba daga cikinta shi ma ana sa shi layin najasa ba ta mutu ba dabba amma an turo kawarta sai ana harawata an wata barewa don an turo kawai kuna bai turo kawai ya husgo ta ga cinya ta barewa ce ma barewa tana cikin daji ka turo wata cinya ta wani ya tsiri ya kama ya tsiri an sa tarko ya bar muku cije ya tsiri to kaga da ran shi ya can ga cinya to din abu mai rai da aka turo wani abu a jikin shi shi ma iya layi najasa ya ce li hadisi abu wa kadin laisi mun ga magana fuske sunna kenan da abin da ya ce maka kaza ne ya ce ga dalilin shi da ya ce maka duk abin da aka turo daga dabba mai rai daga jikinta najasa ne حديث أبي وقد الليثي يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da aka ciro daga jikin dabba tana raye fa huwa maita wannan kai wata fahiyya maita wannan abin muslim wannan abin gaba da ta zama muslim wannan shine dalilin cikin haka ya tarwawa abu dawud wa tirmidhi kuma hasan wa qala قال والعمل على هذا عند أهل العلم ما mutum zai ce wannan haka yake wani magana haka take wajen malamai malama wata ilimi kan abin da aka ciro daga cikin dabba tana da rai wannan abin da aka ciro shi ma musi yanzu muna bayanin musi shi zai ga wasu ababe wanda wani yakan tsammanin musi kun ba musi ba sai ya ce wa tattana min zalika wannan bayani da muka yi na musu ana musu ne abin musu ne amma ya ce an hudda an toge an hudda wani abu wanda musu ne amma ba na jasa ba shi na ce wasu tasana min zalika su ne matatu samak wal jarar fa ina tahira musu ki ne amma ya mutu sai su kowa bakin ruwa ruwa ya kado suka ce kiyi musulmin nama ba shi da haram kenan kuma mun karanta tahurin ba a wuhilin mai tafi na wasu annaga ce ruwan teku iya da tsarki ko musulun shi ma halaka ne ya ce da hara ita ma tsahira ce ya ce ya wannan magana kan wani dalili لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحان رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبهقي ودار قوتني والحديث ضعيف لكن الإمام أحمد صححه وقفه كما قالوا أبو زرعة أو أبو حاتم ومثل هذا التوم abai a takaice abin da yake cikin hadisin ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce uhilla lana maitatan an halatta mana musu biyu wadamani da jini biyu amma maitatan musu biyu shine falhut wal jarad kihi da fara kihi musulmin nama fara ma musulmaci illa nan masu alaka da cewa ta kalidancin malikiya duk ba malikin kirki bai cin fara ta mani duk malikin kacin fara don a malikiya fara in ba kai kawo ba ka kashe ta kur musulci imam malik bai danna ruwaya ba a malikiya fara ba a cinta sai kai kashe ka kata ko ka dawa ko kana da kanka ne daranta daranta ka kamo ta ka zo kana amma wannan kurin ta kasuwa ta tara a mace an dawa to wannan ba maliki ne gauci ne a gaga da ke bin sunna ba ruwan shi da magana in na siya tabbata sai ka cika haka da annabi ya yi halakaci musa ta da ki hidin ɗaya suke da hara da ki hidin ɗaya in ka musu za ka ci ya ce musu guda biyu shi ne falhutu wani jara kihi da hara wa amma da ma da jini biyu da yake ce maka sunan jini ne falkabid wa tahar da ansa da saifa turuku masu cewa turuku masu sai saifa da wanda san dabba ya ga ko ita ba an ta mutum jawar ta yi ta cika bakin an ta ba ko amma ba ta da tana da kurshin yauni wannan ka tafi mun ga wannan na gobe da ake cewa ah ba ba mun ba pancreas pancreas pancreas pancreas sepa mutum sepa kamar cikin jini kama wannan ba ta zama haram to wannan ruwaya da imam ahmad ya kawo imam shafi ya kata imam ibn majah bai haƙi daru kudini amma sai ta yi wal hadisi da'if hadisin yana da rauni ya ce amma imam ahmad sahaha wa kafu amma imam da ce ruwayar hadisin makufi kama kalahu abu zura shi ma haka ya ce wa abu hatim shi ma haka suka ce hadisin iya da sayi makufi ya ce wa misal haza lau hukumar rafa irin wannan hadisi inda ya tabbata makufi kaddana min suke so magana ce magana menene ai da ya ce uhilla lana dan sabani da ake samu uhilla lana annabi ne yake magana mu wannan al'umma a wata marfu'i ne sun ce a marfu'i bai inganta ba makufi ne amma ya tabbata sahabi ya ce uhilla lana ya ce maka irin wannan kalma a ka'idar ilimin hadisi tana da hukuncin marfu'i tilli anna qawla sahabi uhilla lana kaza wa hurrima alaina kaza misal qawli amarna umirna ko nuhina ce sahabi ya ce an halitta mana ko an haramta mana ko ya ce an mana umarni ko an hana mu duk magana ɗaya ce kamar annabi ya ce ta annabi shi ke umarni duk da albani na mahulla hatta ruwa disa murfuyi cikin sunan majah ya tabbatar da ruwa ta inganta a cikin silsilar sahiha ta shi ya ka ruwaye ya ce duka wace wani ce wani sa'a ce islafi na shakali islafi shakali zai kuma suna ne saɓani saboda maganar tana da inganci kaddara ma a ce annabi hudu ba sahabi ya taba ya ce kaza da an kare kamar da bidaci dan sahabi ce an halatta mana an haramta mana ko an mana umarni to kamar an dan sahabi ya ce wai mace wurin zabi annabi inda ya ce sahabi ya ce an hana mana an wani an ce an ce mana kaza kamar annabi ya ce kaza dai ne a ilimin hadisi ko da wancan islam da ya ka annabi misali manzo Allah ya ce kaza ko da bai inganta ba to wannan ya inganta magana guda ce lahiya lahiya sai ce wa kan taqaddama qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil bahr kuma dama ya gabata fadar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin mas'ala ta wasu kai tambaya muna hawa teku da ruwa mu dan kadan muka ce mu yi arwala za mu kishi ruwa ya za mu yi arwala da ruwan teku yace ai ai ho tahu ma'u alhilu mai tato yace ai dama shi teku ruwan shi tsarki ne kuma musan shi ma halaka wannan shine abin da ya gabata san ba sai ce cikin yace mai tatuma la damu lahu sa'il kaga kuma ce ya iya iya magana musi duka najasa ne ko to amma akwai musi wanda ba najasa ba yanzu ya kawo maka wani musi guda biyu su gabata ne guda biyu kihi da fara wannan karar magana an taɓa karu kari ne kihi da fara ne a musi da ya ambata yanzu baya sai kuma yanzu ga musi amma bai matsayin najasa mai ta tumala dama da wusa'i don musan da ba shi da musili amma ba dabba ba ce ba mai gudana mai jini ke gudana da tsoka da ke ruwa jini inda ba mai fata da tsoka wanda jini iya zuba wa shi shi bai da wannan abu wanda ba shi da jini mai gudana ya kama ka misali kan namal wa nahal wal bargus duk ɗaya ne duka ka kawo har na halittin wancan na halwacin kai mata ta duka su barbusu da duka abin kwari zubab har zubab duk ɗaya ya ce misalin ya kawo maka zumuwa kai kawo maka tururuwa namal ya kawo maka nahal zumuwa zumuwa ƙwarin ya suna ruwan asal mamma a wasu maka zai zumuwa ga ta kuma cewa ƙwarin zumuwa mace ma ruwan zumuwa haka ba wasu girki akwai matsala daban ne ƙwarin sun shi asal ana sun shi namal sun shi nahal amma ruwan asal asalin musafa albamita ya ce kenan da kenan tururuwa da zumuwa duk ƙwari ne ire da wannan kakin su kuda sabro duk ɗaya ne bai da jini na da jini ke zuba da da san dabbobi shi to ire iren wannan ƙwararruka da yau kai wata ƙwari kur ƙwari irin ƙwararruka duk da sun mutu amma fa innaha tahira suna nan masu tsarki ne yace misali fa iza waqa'at fi shay'in wa matat fihi la tajuz kuda ya hada cikin ruwa saburo ya hada zumuwa ta hada turuwa suka shiga cikin ruwa suka mutu ba ruwanka baka cewa ai tunda musulmi a wannan tsarkakaku ne ba su matsayin na gasa dan ga turuwa ka san san kuma cikin ruwa da yawa daga ruwa sai lema ta shigo ya ga kara guda ta cika ruwan ba ba ruwanka da ita ya ka ake da ruwanka wannan shi da kashe wani ke mun tambaya irin wannan kamata masu kwankwantar magana wai malam iya sallah sai ga kuda akan kashi ta yi makon yanzu kuda yiwu kuda sun haushi to ya salla shi me yake tunani wai kuda ya hau kashi kuma zai haushi dan wa aka ce wani abun ai ai ba ya salla ba yiwu wani ɗari hawa kuma kalin kuda haushi kuda mu da taimakon magabata na ga cikin mutum hadisi ya kawo wannan wasan zubabu ya kawo cikin marufa na najasa abin da aka yi rangwami na najasa ya kawo asarar zubabu duka guraba irin san kuda ko wani kwari ji hau kai shi ko tsari hau ka dama tun da malamai magana kai shi an yi rangon mutum shi ba ruwan ka da shi ta ayat da wahala da kuda hau kai ka jifa me kai ne ba ka san me ya kawo shi dama wanda bai cikin an yi rangon mutum shi san kuda ko kashi ya hau zo ya hauka ba ruwan ka an yi rangon mutum shi to sai yanzu wannan ya gama da yanzu kwari wanda bai da jini mai gudana ba na jisa bane ya kama ka misali ne kama ka da turuwa da zuwa kuma su kada cin abu ba su mai da shi najasa ɗalibin munzir ya ce la a'alam khilafan fi taharat ma zukir irin munzir ke ban san ba da wani saɓani a cikin magabata cikin tsarkin wannan abin da muka ambata na ƙwari wanda bai da jini mai guda kin ba mara magabata da ya ce haka bane ba illa ma ruwa an shafi'i sai kenan alam abin da aka ware aka samo magana daga imam shafi wal mashhur bi mazhabi an najis mai mazhaba mazhabar shi abin da shahara shi abin nabi gare shi amma abin da shahara mazhabar shi cewa najasa ne amma kware an yaron abakan shi ba wannan akan shi yace wa yufa an idza waqa fil ma'i ma lam yughayyiru amma ci an yi rangwame in ya hada cikin ruwa matuƙa bai canza ruwan ba na menene in ƙwarin ya shiga wanda misali ruwan ya koma zan ce na ruwan kaza da muke bayar da sabili sauransu ɗaya ne magana ɗaya ce sai ka tana gama ta amma matsayin kan shi bai matsayin najasa azamul maitat azamul maitat kuma yanzu nan abin da shi ma ba najasa ba zinin da kenan mun ji na wannan ƙwari mun ji na kihi da da wara mun ji na na wannan ƙwari sai abin da kun musu ne ba na jisa ba ne azam numaita ƙashin musu ƙashi ne musu ne amma ka ɗago ƙashin shi aka gyara aka fiye shi fiye su ƙasar da kawai fadi amma na musu ne wakan ne haka ƙaho dabba ce musu aka yanka aka sare kafan aka kawo wa zufriha haka horce na musu aka fudda aka yanke horcen ko sha'ariha ko gashin aka ciro iya mai sufi ne in dabbobin nan kasa akwai masu irin tumakai na wani wuri ko wabar da ɗaya ne wabar na raƙumi ko sufi na nan da tumakai ko gashin da aka ana buƙatar gashin aka ciro gashin aka ciro gashin aka ciro gashin wa rishiha rish tsuntsu mai gashi ana zagowa ana zagowa ya gashi bila yanzu in dawo su ko wani dabba mai kyau tsuntsu ne aka ciro wani gashi rishi na rishi dabba ce ta mutu magaɗawi mutacce sai mu zagu sai mu zagu duk wannan gashi kuma na iya yi da shi ka sa ka yi hula ko ka yi wani abu ka hannu magana kenan wa jildiha da fatan musti wa kullu ma huwa min jinsi zalika da abin da ke jinsi wani tsahiri لأن الأصل في هذه كلها تعالى الأصل هنا دكا سكين باب كل جد ذكاو سلام تين النجاسة أكان كتر يا كنا ولا دليل على النجاسة با دليل دليل على النجاسة من على بالي تكين تمام المنا يا يردي cewa ko nan bai dace bai wannan magana ja sayo fata cikin wannan abu don fata akwai kaidi akwai kaidi na maganar addibaka za mu ga magana a gaba shi mana ka ruwa a gaba ke ita wata tana ta musu najasa ce sai dai in an je ne ke da kuma ce wata kadai ce akwai matsala a kan abu ko fiƙi magana haka labarin wannan ce kuma abin zahiri shi haka ne yanzu dai nan kenan ya yi maka wannan ababe ƙashi da ƙaho da warci da gashi da wata wadda aka zama wanda zamu ji magana insha Allah wadda aka je mai duk da na musulmi amma bisa matsayin najasa za ka iya amfani da su ya ce ƙalin zuri fi izamin mauta imamu zuri cikin malaman tabiyayi imamu zuri ya rayu da sahabbai iya cikin malami na farko irin da an gama ƙura'ani lokacin umar lokacin usman bin affan shine farkon wanda amina mummuni na umar bin abdulaziz isa shi shugabancin jagorancin gama suna wuri guda a gama ta inda gama ƙwar'ani duk da suna take a gama a dawami ne kin suna shi fara imam zuri malami ne kwarai na sahabbai kuma kibaru sahabbai ya rayu da sahabbai to imam zuhuri ke cewa a kan ƙashin musu kan abin da abin mai a kan kasuwar musu ba kan suka ma dalilan magana da samun magana ya ce na haul fili wa gairi ka misalin giwa me yasa ka harka mana giwa babu kashin dabban da aka yi aiki da shi mai tsada kaman kashin kaman ajiku haƙorin giwa babu kashi na dabba wanda ake amfani da shi yake tsada kuma abin ado ne tsada kaman na haƙorin giwa shi sa harka mana shi ya ce na hawa fi misalin giwa ya ce ma wa gairi in ma na kashi ba giwa mace duk kashi na musu da kama giwa ne za ka yi sani ya ce da makamantan giwa fiye da wata dabba ma ba giwa ba inda za ka amfani kashinta ya ce a darakatu na san min sarafin ulama na rizki mutane na magabatan malamai magabata su malaman shi sahabbai ne na wanzu ya ce na rizki mutane daga cikin magabatan wannan al'umma na malamai ya mutashitu na biha wa dahinu na fiha la yarawna bihi ba'sa sai imam bukhari ya kawo wannan magana ya ce ya isko malamansu suna yin fanyi abin tsayi matsayi da haƙorin da gashi da haƙorin wannan arzikin arzikin giwa ana ana matsayi da shi kuma suna sa mai na shafawa mai an sawa ya yi kwaciya abin kamar abin abin kwaciya ta sa mai kuma zama ga mai tsada masu kamar aje haka zaba mai a ciki kaga inda na tsada ne kaga da baiwa a sa man shafawa a jiki a ciki ya ce suna matsayi da shi kuma suna sami a ciki kuma ce layarau na biyu ba a samu ba su ga wani laifi kan hakan ba imam bukari maka wannan ruwayar ya ce wa ni bin abbas radiyallahu anhu ma qal tusuddiqa ala mawlati maimunah bishat famatat فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها رواه الجماعة hujja ta biyu ta maganar aiki da fata ta musu ibn abbas ya labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ibn abbas ke cewa an ba da tusuduk alamar da maimuna wata baiwa ta maimuna urmu mulki na maguna mata nan sallama an ba wata baiwarta an ba ta wata dabba sai dabba ta mutu ta ruwa an gaɗa kamar za a ce a yadda ta ne sannan ba ta ce musu halla a hastun ihaba ku ita wata ta kama ku ɗauki watar ma kun ce ku yadda ta kuɗa tara ga wata suka ce fatfatu fatabaktumu ku je mai ta fanfatun biyu ku yaki da shi da kawo suka ce ina maita harsu musu ce harsu musu ce ya rasulullah musu ce suka yamushi musu ce ba ga dukau amma suka ce musu ce ba ya ce ina ma hori ma kalwa cinta ne aka hana ba a wani ba da abin da ya cinta wannan shi ne madogara cewa kenan wata ko ruwa cikin sai musulun hadisan abdullahi bin abbas cewa idza dubiga ihabu faqad tahur suka sai musulmi annabi ce idan aka je mai wata ta tsarkaka nan kenan kaidin wata ta dabba asali ta mutun najasa amma abin da ka tsarkake ta je mai ta da ka je mai wata ka gana akwai misalar cewa daga na kawo wannan sarfikin santin ne aka daga turiya ka shi can basu yanka kaza kaza ko basu yanka ba ko musulmi tun annabi ta ce tsarkin mata je mai ta kurum nan su masu shigo da magana to hata in abin da ake ci ne ko na akwai ake shiga to shi aka wata suka ce aka zahirin magana ce ai ma ihabin mutul wata ai ma ihabin da daga wata ruwa duk wata da aka je ne kaga bai ce ba to mun ne mun ce musu da nan duk haram bane ba kuma ce duk wata da aka je ne kurin ta tsarata na gaskiya in dai an je mai an kare wurin kaka bincika wani wata ina jakan zai baka shi wala wani su zaki ina ne in dai an je mai dai ba a kashi an je mai shi dole an gyara sai an je mai daga mai aikata shi ma mai aiki kware to anan ta kenan me almashi nan mamalin sharikin cewa fa da baktumuhu mana ku amsa ku je kuma suka ce musu ce ce cinta ne aka hana ba aiki da fatata wannan shi sa shi kamar da cikin fitar bari hafiz bin hajar yake kawo maganar wannan malami ya iya wa abin da ya doke shi shi imamu zuhuri da ya wannan magana iya da aƙidar mazhabar shi a fahimtar shi cewa kurin domin a ruwayar bukhari babu fatabakta mu kurin cewa la afastu mi habaha fasbatu bi ba magana fatabakta mu da bakta mu ruwa ce ta ibn mata a wannan fadi babu imam bukhari da kawo da mutu ba ganin haka shi yasa shi imamu zuhuri a ruwan bukari sai a iya kan magana hukuki wa kan magana ta kurin fata kurin mutalakan ko an ji mai ko ba a ji mai ba annaba ta tsaka ci kwa to shin labani kace wannan tunda nasi ya zo karara na tuhurul jid na magana ayi mai haban dubin da bakta mu dole ayi aiki da aidin da ya zo annabi ya kayyade aiki da fata sai an ji mai shi ya yi shi za mu ta ruwa ce amma dai ba hujja da magana ta imam bukhari kai da bukhari ka ruwa ba ba magana da ba ka ce a ko a jimi ba a'a in an jimi ne sharadin tsarkin kur ya ce wannan kuskure ne na tawashi da lamun fil lawra sai wannan shine magana akan mas'ala ta musti na aiki da kayan musti kashi da fata shi kashi wata sai an ji mu amma kashi wannan ba wani matsala horci domin shi ma ce bai ai kashi ba abu ne wani miji ne haka bibi jiki abu dai na na nasin da aka na magabata tun sahabbai magabata ne kuma sahabbai ne kan haka suke kenan babu nasin da muke da shi shi kashi na jasa ne magana kenan babu nasin da ka ko riskin kuma san suna aike shi a can zamanin ma'adu da sauransu
kashin da da za a amfani da shi na dabbar da ta halitta ko wanda ba ta halitta ba shi ne yanzu muna kan dabbar ta halitta musu rufin mana kurin musu haram ne wannan musu haram ne ka san mai masarar magana za mu zo maganar cewa irin maganar fata da zama cewa duk fata da aka jini maganar ƙashi kurin ya ce me bambancin a maganar haram me bambancin alhanzul misali da abu da abu da ya mutu duk haram mutu eh da abin da haram haram ce kurin kuma kuma tana fadin najasa to wannan sabani zamu je ta gaban zamu zamu je kan magana insha Allah akan maganar wannan ba amma zahiri kun kashi aka ce kun aka ce na musi kun zahiri musi sai an koma kuma wannan magana wancan sabanin ke dabba da ake ce kuma hada ce yasu ce wanda ake ci ci wanda ba ci kaza ne to ai an ta kai mai hadin kun ba ware ba yanda musi yake musi haram haka alkhalid Allah da ya jo magana haram jini musu wanda da musu a ko magana haram haram da zikir ko Allah ya musu na mu zikir ta duka duka haram haram ne amma kuma na aka ce ana aiki da fatar sauransu da kashin su wannan kullun da kashi ne mu tsaya nan kashi kullun na musu na muke magana su in ka da yanzu da kama ganin ita kan da giwa ba ba ta ganin alamu da gwamnati ba nan bace ba akwai magana kanta za mu zo magana kan ganin giwa tun gaba insha Allah giwa haram ce ko ko kaza ce babu da sitaji haramta ta amma masu zama haramta ta kan kullu zinabin to a ta mina su bai sai annabi ta yi ga ji kullu zinabin ta mina su bai na masu warauta giwa tana harauta ba ta warauta sannan zamu da gaba insha Allah yace a sai kuma ta ruwaya ya ce ila ibn majah qala fi a maimuna wa laysa fi al-bukhari wa an-nasa'i zikr dibag na magana da ya kada bai ibrahim ce kenan wannan ruwaya ta jama'a kenan imam al-bukhari muslim imam ahmad sun ka ruwaya amma shi imam al-bukhari ko cikin sunan nasa'i ba magana da bagatu mu to yace wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma annahu qara hadhihi al-aya قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على أن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو مسكوا على منزلكم لكما كان جرا ban samu wani abu da Allah ya ce an gagawa annabi ke Allah ke adawa mani ka gaya musu mu samu wani abu da aka ban wahayi abin da yake haramu ne akan abinci sai in musu ne ko jini ko naman khinzir wannan ce gaba na mu ta zo akan magana al'am akwai magana ya ya wannan ba su kadai bane ba ta kace wannan wannan dai hujja a nan magana cewa in za ku matatar auren masufuwa to wannan aya da ya kan zafi cewa innama hurrima ma yu'kalu minha haramkin da aka ce haram musu abinda ake ci ne aka haramta abinda ake cin shi ta uwan uwan laham nama naman su ne na mustan aka haramta yace fa amal jild wal qid wasin wal azam wal sha'r wasuf فهو حلال yace maganar yace namun aka hana amma yace fata alqid makayi ne mun ta kwariya amma ta wata kenan makayin da aka yi musu ne aka yi abin sa na abin na wata shi kenan ana iya makayi yace abin da aka yi da fata ko haƙori ko haƙorin dabba kenan haƙorinta ko ƙashinta ko gashinta ko sufinta ita fa huwa halal wani halaka ne ibn abbas abin da ruwa da ta kawo ya ambaci cewa fa masin wal qarn wal azm wal suf wal sha'r wal bar haka wal bar wal asab ta fala ba sabi duka ci balle shi tarwa cewa duka wannan magana kashi da magana haƙori da magana sufi da magana gashi kan sufi asuf wal sha'r wal bar kun za ga gashi sufi abin da ke da a cikin tamakai akwai tamakai da laraba aziya zaka abin da ake samu ribar gashi ta ta nama ta ta dabbar dan tamakai ko raguna masu wannan gashi abin da ake ake samu masu kiwon su kuma suka samu wannan gashi yayin dabbar kuma kaman jallo ne an kare ta an ci muleta ya sai da dabbar abin da aka ake ake ake ake askewa jikinta aje a sai da masu abin tuwa sauransu ya tsada shi na tasuf shi kuma sha'ar irin su akuya akuya su suke da sha'ar irin gashi na akuya don wakari amma haka ce wabar shi kuma raƙumi shi ma iya da irin gashi shi ma ana karcewa kwan kuma masu gashin wannan ya karce kuma ana tuwa da shi a yi tisi da shi irin ake da sufi a yi tisi da shi da kwari kan aiki da su to shi ya ce kenan ya ce maganar kenan da ƙashi da gashi da sufi duwan halaka ne sai nani magana ce rahayu da munzuru ibn abin abi hatim wa kazalika an fi hatil maita to an fi ha almaita mai an fi ha kuma ibn shazam taimiya ce al'in fi ha abin da shasu ta al'in fi ha ne na ce mata al'an fi ha al'in fi ha ko an fi ha ke ce mata ko mun fi ha matsar mama matsar mama ke ta matsar mama a hausa matsar mama karamar dabba akuya misali dan karamin sabon ayuwa in aka yanka shi bai jima ba nonon bai da nake a cikin shi ba aka huda shi ya huda wajen kamar ta mutum ne shi wani abin da ke matsar ma matarar nono nonon bai abu ba sun zarta matsar ma ku an san da faran sai a hudo ta to wannan nama nama an za a yi cuku daga an sa a cikin tuku shi ke wasa kanju sai nono ya sandare ya zama tuku duk da kan ana yin tuku da shi ake fatsaron wasu na fatsaron ma duk masu tuku ta daga wani buzanci ne ta daga ita ce ce ita ce ta daga kin ba ko fatsaron ma mu a wanzan malaman zarar za su yi fatsaron ma fatsaron ma malaman zarar masu ba su jin hausa suke za su yi fatsaron masu ta ta daga kin ma mai ta daga kin ba to kasan ta daga ta daga kin ce kenan wannan ta daga kin kuma tsaron wakin ita ce ake sawa ai ta dabba ce to me ka magana nan sai ce min al-infi wal infiha al-maita infiha matsaran wakin ko ta daga kin ta musse ita ma ko musse ne aka hudu halaka ko ta mutu wala banu wata nuna yace shi ma halaka ne nonon da aka sa matsaran wa a ciki yace li anna sahabata lamma fatu bilad al-iraq akalu min jubut al-majus hujja lokacin sahabbai suka bude iraq zuwa suka san ba ta iran zuwa daga baya zuwa iran iraq iran da ta ayyana iraq da su ne da aka bude wannan garuruwa sahabbai sun ci cikon majusawa majusawa arna ne arna ne babu addini kuma saboda wuta amma ana kawo musu cikon su ci to huwa huwa ya'mal bil anfiya ko infiya shi kuma ana da matsalar mata yanzu kuma su kada fuse ne idan kan majusi ba na alita bane ba shi da imam magana kenan dai ɗaya fuse ne ko da ran suka yanka su ba yanka suke da mu kenan tunda sun ci yankan sun ci cikun majusawa kenan inda matsalar mamad najasa ce da ba su ci ba magana kenan shi kan ta ma kenan matsalar mama kenan abu matsalar mama ko ta musu ce ita ma halakci magana ke ya ce wo ya amur ɗarfi ya ce ma an da zaba ihawun tuɗu ta bada kalmaita duk da cewa su majusawa ana ɗaukar wajen kansu ga kuma sai kaga musu ne ɗaya ne ya zama majusi musu ne da a kace da ya yanka da banza ne duk ba da kitabi ba kitabi ne yake yanka a ci ma musu ana ɗaukar yankan ba majusi kamar musu ne ce bayan haka وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شيء من النجوم والسمع والفراغ فقال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه sauran farisi yake ba da wani an mai tambaya shi a lokacin nan iya matsayin gwamna a mada'i bayan an ci kasar iran an ci daular an kare farisa mada'i zan zaro ne da ake kyana ga cikin farisa ne ya zama kamar gwamnan na umar bin khattab wakilin umar da ta to shi shugaba ne to suke tambaya ga halin da suke ciki kenan ana kawo musu tuku na wannan musawa za mu ci ko kuwa shi ne tambaya ce da yake ba da amsa sai ke ce musu amma tambaya kenan akan jubun kenan cikon musamman da man da mai na kitse misali haka kitse a kitse an san kitse ba ya kitse ba nan har magana magana kitse ba misali kitse kitse ba ko alfara fara irin kasan ana riga burmushi ko riga ɗari da fatar damusa ko da ko da kai ko da fatar zomo ana gama a yi fatar dabbobi dabbobinsu ana da riga da riga da kwanta kayan ta kayan ta fata shine alfara daga faru ne alfaru fara jami'in su ne kenan wannan riguna kenan da ake da watocin yankansu ko kisan su zamci to wannan abun aka mai tambaya yaya za a aiki da su halaka ne ko haram ne kuma sai ce alhalal ma allahullah halak abin da allah ya halitta fi kitabi a littafin shi والحرام ما حرم الله في الدم مركت أنو أبنت الله يشرب يهدي با فهو مما عفى عنه يا تنا الله تمكن قومي ككم جكا تنا أسان دسوا أما كنا لكم قد يعني شو أنا النبي أمي شيء دامات كنا أسان ما حلال ولا حرام أذن جبل يا تكين عند كشوان تبادل جبل بسلمان بن يتشو من المعلوم أبني سنني أن السؤال كان عن جبن المجوس وأنت بيع ta zo ne a kan cin cikun majusawa hina ma kana salman na'ib umar bin khattab da al-madani lokacin da umar da salman yake zaman gwamna na umar bin khattab a madai yanzu tun daga mas'ala ce ta jini muka ɗauko ta musu kai da ya gaya maka wancan dabba matatta da abin da aka ciro jikin dabba to duk wanda yake ware maka wani abubuwan dubba musu bane ba kihi kwara wannan tururuwa zumuwa koda duk abin da ba bai jini mai gudana da kashi da kaho da gashi duka wanda hata ta musu inda an ji mai duk wannan duk cikin dole bayan da ke maka shi duk wannan ba najasa bane sai zai maka magana najasa ta bice su adamu adamu jini shi ma za mu ji magana kan shi da shi fi suna kashi akan layin najasa sai ce sawa'u kana daman masafuhan ay masabuban ka damin lazi ya jini min almazabuh aw dam hayd illa annahu yu'fa an yasi an yana da sirrin minhu yace fa an bin durayj fi qawlihi ta'ala aw daman masafuhan kalmar da musu cikin am shine kenan dam masafuhan qal al masafu allazi yura yace wala ba'sa bi makan fi uruq minha yanzu nan abinda shi militan sun sarki ka maka duka jini najasa ne jini mai kadawa da aka yanka dabba ya kaɗo ko ko jinin haila sai ce maka amma an yi rangome in kaɗan ne wannan magana ce albanin mullah cikin tamamin minna yake bayani kan kuskuren wannan tarjama ko babi da ya kawo ƙarƙashin wani abin da ya kawo cewa daidai jinin kowane jini da masafu da na dabba da na haila ce akwai matsala kan shi saboda babu nassi da ya tabbatar da wani abin da ya gama gaba daya sai nassin da ya saba ma wannan abin da ya kawo yanzu misali ya ce magana ta jini wanda yake zubowa a jikin dabbar da ake ci nassi ba nassin da ya ce maka iya matsayin na jasa shi ya ka hujja ta abdullahi bin mas'ud wanda yana zawa wataran ya yanka raƙumi ya gaja-gaja da jini da kayan cikin raƙumin aka tara sallah zo shiga sallah kuma aka yi sallah bayan haka akwai ruwaya da imam bukhari ya kata mawallakan ta wani mutumin madina lansari wanda sun tafi yaƙi da ake zuwa na da shaida aka saba zuwa sun je wani gari sun kai hari sun kashe ma wani mushiriki matar shi wannan mushirikin ya yi ciwo abin ya ce ya sha fansa ya biyo san musulmi iya masu dare ya to kawai da aka sani an aka tafiya an gaji ana sa sentinel masu yamce masu gadi masu tsaro su barci ko su gadi shi wannan mutumin su biyu ne suke gadi wannan mushriki ya gansu ana barci kuma ga shirin an hura wuta kasa ana ganin abu da shi sai wani mushriki ya kwanta ya ja kibiya tak ya buga da ya cika wani wannan mutum ana asari to shi asali asari sai ya ga da ya yi banza gwanda ya mai sallah ta ya ci riba biyu ga gadi ga sallah suna ba barci biyu da ke ga abin da ake ya shiga sallah shi to iya sallah sai wannan shi wannan ya kwanci abokin gari shi shi iya sallah sai ja kibiya caka muna sana kibiya guda bai ci da sallah ba ya ta gabar sallah an jima ja kibiya daka mushi bai ci da sallah ba sai a ta uku ne sai ta da abokin gadin nashi ya gashi jina-jina da jiki ya ce me yasa tun da ga ba haka shirin halin zama ce ya tsara shi ne don ka aje ya harɗe kuma shi wancan ya mishi illa a nan mene ne na farko zai karantar da kai irin mutanen da ya sahabbai don ya mai tambaya ya aka yi baka cire ba wannan abin da ya samu ce wala ina cikin wata sura wannan sura karanta ta abin da ke cikinta shi ya ɗauke min zogin wannan halin na ga hucin ka gani kibiya ba kama ka hucin kibiya ga gargajiya ba ba kibiya cikin shi ba uku bai kara bai zuba da gudu ba cewa wannan surar da ke karantawa abin da yake cikin ta ya ɗauki hankalin shi don wani zaka san da ɗaukar hankali ya manta ma da wani abu sun misali a aksida mutum ya tsorata za ka yi mutum jina-jina shi iya wasu bai san bai shi ciwo ya tsoro iya magana ya ga shi lahiyar da wani kuma mace abin kekewa bai ji bai ji a jikin shi saboda tashin hankali tsoro da ya kama shi wani aka yana abu jini ya zaba akan shaida akan iya su kai kan gwada haka ko zai wata wayo ya waki bai ji bai ji ba su ko abin yake a takaice mutum ya shiga wani halin tsoro sai ga wani abin da yake tare da shi bai gani bai sani sai ka hankali shi a takaice da kenan wannan sahabi wannan ce wannan sura ta dauke mai wannan ciwon bai jin ciwon shikenan to nan ai nan kamar abadin maula kan kan hadisin to wannan hadisi ya tabbatacce kuma sahabi ne inda har jini mai dubu a jiki iya ba sallah da annabi ya ce wani sallah ka ba ko saka ko ba yi shi annabi kuwa da kenan da tabbata abin shi sahabbai ne ko abin da yawa kana a sani kawai annabi labarin abin kenan shi ce wani kenan kaga sahabbai kuma da mai tabbata ruwa da yawa sahabbai babu yaƙi da aka je da aka mata a cikin yaƙi akwai jin ciwo akwai jini ba taɓa samun sahabbai suka ce ba akwai jini cikin wani kai sallah ya wanki babu wani magana kenan abin da sannan cikin sahabbai jini mai zuba a cikin ka eh bai matsayin najasa wanda take da sallah wannan ci ne kamar da aka tabbata na mara makalwa don musufuwa magana ce ta wajen cin shi haramu ne ba shi jini haramu ne jinin shi haram kudin shi haramu ne kudin jini amma dai ya taɓa jiki in dai jini ne na ba na an ce da to amma yi tushe ba ne ce bayan da ya kawo kudin jini bai yi bayani ba to nan daga ibn mas'ud dabba ce yanka raƙumi ne yanka da jinin jikin shi amma je sallah ka ga cikon sahabi shi kuma jinin jikin shi ne ka duk wannan inda zai da annabi ya bayyana kuma haka suke aika rayuwar su babu wanda ya ce kaza ne sai ce anan akwai abin da kuma kace akwai inda ke jinin matsayin najasa jinin haila shine nasi karara ne ba shi najasa ne har ma wajen wankewa yace in hiti wasu ban gardi ki to ki goge ki kankare ki zuba ruwa kina kankarewa shi ne hana shi da ƙarar zo gina ba kamata da wannan shi ne hana ƙarara da kamata kamata don hana ƙarara har ma wanki shi ya mai wanki ta musamman amma jini masafuwa in da ya taɓa jiki kan wasu dalilai kenan ba a cewa ba ka shi yasa nan a yace illa an yubufa an yusir binu inda karanci iziya zai ga wannan magana cewa wai fa'in sa da dam ce kuma yace ta kasar dumal yake ce shi mai zai aka yace a yace ka dirham ka dirham aka ka dirham shi ko a malikiya suna kan sun bambanta najasa ta jini da sauran najasa ta wutsari ko kashi sai akwai bambanci yanzu kun kashi kashi kun ya mutsa najasa kun duk da kai kun kashi kun kun ya mutsa najasa ba wani gyara kan shi ko wutsari amma su kansu jini da suke jinin sai in ya musu da hamar bagani dirham kamar akwai kuma malamin ya ce kamar na kusan dala biyar dala biyar dala biyar tamu ya ce kamar girman shi ne duk alfadari iya da tashi an kaɗa gashi na kinshi wani sa alfadari iya da wani wani wani tabo duk alfadari a haka anan kinshi a zara kinshi za alfadari wasu kasan shi suna gani to iya da wani tabo kamar zaman ce kamar girman dala biyar ne to kenan su a malakiya sun yarda dan jini ya taɓa ka in dai bai wuce zan bagala ba kurin ba matsala kake inda kashi na haka ko tsari kenan su kansu a wajensu kenan sai ta kenan jini shi na bane ce maganar cewa wani kaɗan ko da yawa ce matsala ce kansa na bane ce idan mun koma can ruwa ta wasan sabon ta ibn mas'ud iya ture mana magana cewa wai wai he in bai kai kaza bane ba kurin ba wannan ta wannan bane ma ka kai jira ka babu shi cewa kaɗan da yawa ba ba ba ba da sun ban manta kurin jini jini ne kurin kuma ga shi wannan sabon wannan jini ya zuba ba magana zubar da yake gashi ne ibn mas'ud ba magana da hannu bagani wanda magana magana magana dara a kurin jini-jini ne kurin inda da ya taɓa jikin ka bai hana sallah a kai shi ka bayani kenan jini irin wannan jinin ba na jasa ba ne akan wasu dalilai to amma shi anan zan ta mana shi sai sabir ya kawo su a matsayin najasa amma ya ce sai in kaɗan ne kaga kenan shi ma ya kan fikiuta na malikiya masu kawo in kaɗan ne ba da ba ne magana kenan yace wala ba'asa bima kana fil uruq minha amma jini wanda yake cikin jijiyoyi wannan ko a masu ganin jini na jaza ne jinin cikin jijiyoyi wannan babu laifi a kan shi menene sai ce aka rajo bin mundur an bin mujaddad fi damin ya kunu fi mazafin shafi au damin ya kunu al'alar kizar kalla bas ya ce iya magana bin abin mujaddad na magana jinin da yake sannan kayan ka dabba ai za ka a wuyan akwai jini ba wanda ka ɗobi ne ba dama shi ba magana kai babbar yadda rangwami jinin da yake jikin ne saura a jikin wuya ko a jikin jijiya sai ga wani gama yamma an ɗora kan tukunya ya ce jinin da yake an alƙidar jinin da yake saman tukunya an dara tukunya an dawa nama sai ga jin jawo sai ga jini a saman ya yawo amma ba jini ba cikin dan wasu far shi ta Allah ta dan wasu far shi ko na ba dan wasu wani ba wannan jini ne wanda yake cikin nama ko cikin jini cikin nama shi wannan bai cikin jini na najasa ko a wajen su ko ba ran bane ba wannan shi za a ci shi kuma ba lizar ne ba ita wannan laba aka bi ce inna ma nuyi an da musu abin da aka magana jini mai kadawa akhrajahu abd ibn umayd wa abu shaykh wa an aisha radhiyallahu anha qalat kunna na'kulu al-lahm wa dam khutut al-qidr aisha tace muna cin nama muna ga zanen jini akan tukunya akan ma iyayawo a kuma cin nama ga jini a saman tukunya ka wannan kenan jini ne cikin nama kenan jini na jikin nama da an dawa ya hoto ya wayo jini wanda bai bai matsayin komai ya mutane ta zakura a takaice ina kamata mu san insha Allah na kai sun gaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال